بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين من قارا جدد godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a dan ci da gabatar da karatun wannan littafi na Bulughul Mara muna cikin kitabus sala za mu tashi babu salatu tatawwu'i babin da zai bayani akan sallar nafila التطوع تفعل يعني يظن daga ta'a ya tu'u idan ma'ana ya ma'ana ya mika wuya malaman lugha suna cewa at-tatawwu ma'anarsa fi'lu ta'a aikata wani aiki na da'a a shar'ance da kuma istilahin malamai ta'atun ghayra wajiba min salatin wa sadaqatin wa saumin wa hajjin wa jihad ko duk wani ɗa'a wani aiki na ɗa'a wanda ba wajibi ba na daga sallah ko sadaka ko azumi ko aikin hajji ko jihaji wanda ba wajibi ba ko abinda ake nihi a nan da salatu tatawwi a salawatu lati laysat wajiba sallolin da ba wajibai ba ko shi yasa shekul islam yake cewa sallolin nafila ana cika farillai da su ranar tashin kiyama in ya zamanto mai sallah bai cika sallar shi ba aka samu sallar shi ta farilla akwai gibi sai Allah ya ce ma mala'iku adiba a cikin sallolin shi na nafila in akwai a ɗebo a cika ko sai a ɗebo a kammala shi yasa imam al-ghazali yake cewa kamar yadda ya zo a cikin ihya'ul ulum ya ce amarallahu fara'id wa nawafil Allah ya umarni da farillai da kuma nafiloli falfara'id ra'asul mal farillai su ne uwar dukiya sune mi uwar dukiya sune uwar dukiya nafiloli shine riba wa an rabi'ata bin ka'ab al-aslami daga rabi'a dan ka'ab al-aslami radiyallahu anhu qala yace قال لي رسول قال للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yace mini sal tambayi abinda zaka tambaya wannan mini su'al فقلت سنتي أسألك مرافقتك في الجنة إنا روكم مقبتك دكي الجنة faƙala sai manzo Allah ya ce awa gaira zalika ko dai wani abu dai da ba haka da ba wannan ba dai faƙultu sai na ce huwa zaka shi dai nake so ƙala sai ya ce to fa'a inni fa'a inni ala nafsika ka taimake ni akan kanka bi kasratis sujud da yawan salloli na nafila rawahu muslim muslim ya rawaito shi rabi'a bin ka'ab al-aslami ɗaya ne daga cikin waɗanda suka samu ɗaukaka wajen yin hidima ga manzan Allah sallallahu alaihi wajen yi ma manzan Allah sallallahu alaihi sallama hidima ya kasance yana kwana wajen manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana kawo masa ruwan alwala sai manzan Allah ya yi nihin ya saka masa akan wannan aikin da yake da hidimar da yake sai ya ce mishi ka tambaya ka nemi wata bukata a wajena in biya ma ita ashe shi wannan mutunan abin da ke cikin ransa abu ne mai girma maɗaukaci ya ce ina roƙon makwabtaka da kai a cikin aljanna za Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ko dai wata bukata da ba wannan ba ya ce a a wannan banda wata bukata sai wannan sai annabi ya amsa masa zuwa ga abin da ya nema sai dai ya ce ka taimake ni akan kanka ma'ana akan biya maka wannan buƙatar da ka nema mai girma da samun wannan gurin da kake so da yawan salloli saboda yawan salloli dalili ne na ɗaukakar darajoji a cikin aljanna don haka Allah ya ambaci waɗanda suke masu tsare sallah ya ce allazina yarisuna alfirdausu hum fiha khalidu su ne waɗanda za su gaji aljannal firdausi kuma in sun shiga ma'ana za su dawwama a ciki har abada suwa masu yawan salloli abinda ake ne da cewa da ya ce fa'in ala nafsika bi kasratis sujud a sujudi ana ana nihin sallah ko yanan sallar da ake ni anan shine sallar nafila shi yasa suka ce sallolin nafila sun kasu kashi hudu akwai at-tatawwu akwai tatawwu'un mutlaqun taɗawu'i wanda yake ba a ƙayyade shi da wani dalili ba ko wani lokaci ko wata sallar farilla ko zanen na filoli ne waɗanda su ba su da ne ba su da ƙaidi ma'ana babu wani sababa ba ƙayyade su ba dalilin wani sababi ko kuma cikin wani lokaci ko kuma da wata farilla ma'ana bayan wata sallar farilla. Na biyu ta ɗau'un muƙayyadun bilwakti, akwai sallar nafila wacce aka ƙayyade ta da lokaci kalwutiri kamar wutiri wa salatin duha da sallar duha. Na uku ta ɗau'un muƙayyadun bifardin, sallar nafila da aka ƙayyade da wata farilla ka rawatibis salawatil khamsi kaman rawatib ma'ana sallolin nan da ake yi na salloli guda biyar kafin sallah a zuwar bayan sallah a zuwar kafin la'asar ba haka har zuwa akwai tatawu'un muqayyadun bi sababin akwai sallar nafila wacce aka ƙayyade ta da wani dalili ka tahiyatul masjidi kamar gaisuwar masallaci ita an ƙayyade ta ne in ka shiga in ka shigo masallaci warka a tayyar wudu da kuma rakuwari guda biyu da ake yi domin mi saboda alwala in mutum ya alwala ya raka a guda biyu wa'ina su ne ake ce ma muƙayyadun bi sababin kenan nafiloli kashi biyu ne kashi hudu ne akwai nafiloli waɗanda suke mutulak ma'ana sake ba wani ƙaidi babu wani sababi babu wani lokaci babu wani farilla da aka abinan ɗinsu akwai waɗanda aka ƙayyade su da lokaci kamar wutiri kamar sallar duha su an ƙayyade lokacin da ake yin su akwai waɗanda kuma aka ƙayyade su da farilla su ne waɗanda ake yi kayan sallar farilla ko bayan sallar farilla a cikin wannan akwai dalili akan sauƙin kai ga rabi'a Allah ya ƙara masa yarda da kuma ɗaukakar abin da ya nema maimakon ya nemi abin duniya sai na lahira da ya watsi da al'amarin duniya da shawarin duniya a cikin wannan akwai bayanin cewa sujida a cikin sallah shine mafificin ayyukan sallah وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال daga abdullahi ɗan umar yarda Allah ta tabbata a gare su shi da ma'aifinsa ya ce hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallama ashira raka'atin na haddace ma'ana na kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama raka'o'i guda goma da yake yi na nafiloli raka'ataini qabla zuhuri raka'o'i guda biyu kafin sallah az-zuhr wa raka'ataini ba'daha da raka'o'i biyu bayan az-zuhr nawa kenan wa raka'ataini ba'da al-maghribi da raka'o'i guda biyu bayan magariba fi baitihi a gidansa bayan ya gama sallah sai ya koma gida ya yi raka'a guda biyu bayan mi a bayan magariba wa raka'ataini ba'da al-isha'i da raka'a guda biyu bayan sallar isha'i shi ma fi baitihi a gidan shi bayan sallame sallar isha'i sai koma gida ya raka'a guda biyu an samu nawa kenan wa raka'ataini qabla subhi da rak'o'i guda biyu da ake kafin sallar asuba shine raka'ataini al-fajr nawa kenan ya ce na kiyaye waɗannan sallolin guda gwarkoyin guda goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biyu kayin azhur biyu bayan azhur biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu kafin sallar asuba nawa kenan goma su ake ce ma ratiba a wata wa fi riwayatin lahuma a wata riwaya ta Abdulrahman ta abdullahi bin umar ko haka ne eh mutabawun ali bukhari da muslim a cikin wata ruwaya ta bukhari da muslim wa raka'ataini ba'da al-jum'ati fi baitihi da rako'i guda biyu bayan sallar juma'a a gidansa sun zama nawa kenan sha biyu su ne ake ce maratiba wali muslimin a ruwayan muslim yace kana idza tala al-fajr in alfijiri ya huto ya keto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yusalli illa raka'atayn khafifatayn baya yin wata sallah face rako'i guda biyu masu sauki sune raka'atayn alfajr wa an Aisha radhiyallahu anha daga Aisha da Allah ta tabbata a gare ta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla az-zuhri ya kasance bai barin rakoyi guda hudu kafin azzuhur wa raka'ataini qabla al-ghadati da rakoyi guda biyu gabanin mi eh mm. Mm? arba'an qabla az-zuhri hudu kafin az-zuhur wa raka'ataini qabla al-ghadati Azur an yi magana, kafin azur raka a hudu, wa raka'atai ne ƙablar gada ce. Gada ce. sallar la'asar sallar la'asar kayan sallar la'asar wa an ha daga aisha radiyallahu an ha yadda Allah ta tabbata a gare ta qalat tace lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ala shay'in min an-nawafil annabi bai kasance akan wani abu na nafiloli ba a shadda ta'ahudan da yahi tsananin kulawa da su minhu ashaddu ashadda ta'ahudan minhu da yafi tsananin kulawa da su ala raka'atay al-fajr kamar yanda yake kulawa da raka'atay al-fajr ma'ana a cikin nafiloli sallolin da manzo Allah ya kulawa ita ce raka'atay al-fajr muttafaqun alaihi bukhari da muslim wani musulun a ruwayan musulun ya ce raka a talfajiri waɗannan rako'in biyu na alfijiri khairun minar duniya wa mafi sun hi duniya da abin da ke cikin duniya ko sun fi duniya da abin da ke cikin duniya وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها لقى أم حبيبة أم المؤمنين يدعى الله تتبت أغريتها قالت تشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ذا الله ناتشي ومن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة لون دي صلى ركعة قوم شابيو أتشكين إني ددري buniya lahu bihinna baitun fil janna za a gina mishi gida a cikin aljanna sanadiyarsu to rawahu muslim muslim ya rawaito wa fi riwayati a wata riwaya tatawu'an na nafila wal tirmidhi a riwayat tirmidhi na hawu ya zo da kwatankwacin wannan wa zada ya ƙara arba'an qabla zuhuri raka'a hudu kahin az-zuhur waraka'ataini ba'daha raka'a biyu bayan az-zuhr nawa kenan waraka'ataini ba'da al-maghrib da raka'a biyu bayan magariba nawa kenan waraka'ataini ba'da al-isha da raka'a biyu bayan isha nawa kenan waraka'ataini qabla salati al-fajr da raka'a biyu kafin sallar al-fajr nawa kenan to duk wanda ma'ana ya sallaci waɗannan sallolin goma sha biyu a cikin ini da dare za a gina masa aljanna sanadiyarsu gida a aljanna sanadiyarsu wani kamsata arwayan marwaita biyar an ha daga aisha ta ce manzo Allah ya ce man hafaza ala arba'in qabla zuhuri ko duk wanda ya tsare ya kiyaye raka'a hudu kafin azhur wa arba'in ba'daha da hudu bayan azhur harramahu Allah ta'ala ala nari Allah zai haramta shi akan wuta ma'ana wuta ba za ta ci naman shi gane ku wa'yancan rakowai goma da ake yi biyu kayan azuhur biyu bayan biyu bayan magariba a gida biyu bayan sallar isha'i sannan biyu in goma sha hudu ne sha biyu ne fa hudu hudu biyu biyu biyu biyu biyu kafin kafin sallah asuba ko kuma hudu kafin azuhur hudu bayan azuhur. Ba a kawo su ko? Sai wancan. Yana in mutum ya yi kafin sallar la'asar. Ko? Haka ne? muna zuwa bayani akan wannan ya zo a cikin waɗannan hadisan guda hudu suna mana bayanin hukuncin sunnonin da ake ce ma rawatib na salloli guda biyar duka ba su kawo sallar la'asar ba wannan su ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya dawwama a kai ya kwaɗaitar a kai akan aikata su akwai waɗanda suka zo suka yi bayani akan sallar la'asar to in ana son duka waɗannan ruwayoyin a yi aiki da su kenan yanzu sallolin nan na nafiloli da aka ce marawatib za su zamanto raka'a goma sha shidda hudu kafin a zuhur nawa kenan hudu bayan azuhur nawa kenan biyu bayan magariba biyu bayan sallar isha'i biyu kafin sallar asubahi biyu bayan sallar juma'a to saboda haka kenan in kuka duba duka ba su kawo maganar sallar la'asar ba kafin sallar la'asar da mun ba sallar la'asar babu mu babu sallar nafila wannan hadisan a cikinsu akwai ƙarfafa kiyayewa akan waɗannan rawatib da rikin sakaci game da su daga cikin falalarsu da fa'idodinsu da hukuncinsu abin da ya yi waɗanda ake yi na magariba da isha'i da asubahi da juma'a wannan shi ne duka ana yin su ne a gida biyu bayan magariba a gida ake yin su shi ya yi biyu bayan isha'i a gida kafin sallah asubahi raka ta ne fajari a gida biyu bayan sallar juma'a shi ma a gida ya zo a cikin sahih muslim hadisin aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli qabla zuhri arba'an yana yin raka'a hudu kafin sallar azhur fil baiti a gida thumma yakhruju sannan sai ya huta fa yusalli bin nasi ma ba ba mutane sallah thumma yarju ila al bait sannan ya dawo gida li yusalli raka'atayn dan yayi raka'a biyu kenan wannan na nuna cewa sallah ratiba a gida ta fi yin ta a masallaci duk da darajar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda aka ce yin ta a gida wannan yara ta ne da zai ƙara ma mutum ikhlasi ko inda cikin gida ne babu wanda mai ganin ka wanda a ce abin da wani bai ma na filola amma da ya ga mutane suna yi su mashe tashi a masallaci ko sannan raka abin nan raka'atain alfajri har ma Aisha tana cewa saboda yadda manzan Allah yake yin su da sauƙi har ma Aisha na cewa a ƙara'a sallallahu Alaihi wasallama bi ummul ƙura'ani amla eski ya karanta fatiha in ji Aisha ta ce shi manzan Allah ya karanta fatiha ko bai karanta ba saboda yadda yake yin su da sauƙi raka'atayn fajiri su ne mafifita akan sauran waɗannan sallolin da na fila saboda su sun yi duniya da abin da ke ciki shi yasa manzo Allah bai barin su ko a gida ko a bulaguro amma nafiloli na salloli wanda wanda ba waɗannan rawatibin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su a cikin bulaguro yana yin wutiri a bulaguro yana qiyamul layli a sallar bulaguro yana sallar duha a cikin bulaguro yana sallar istikhara a bulaguro haka yana yin salloli waɗanda ba su da ƙaidi ma'ana a kan abin hawansa a cikin bulaguro. Ki shafa'in nan da mutane suke raba shi duka wuturi ne ne. malaman fiƙihu dai ne ke cewa ashaf ashaf duk abin da yake biyu shine ake ce ma ashaf alwutr abin da bai da dan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake son yayi wutri da raka'a guda yayi mai so yayi da raka'a biyu uku yayi mai so yayi da raka'a hudu yayi biyar yayi haka shine ake ce ma wutr malaman fiƙihu suka ce shaf'i da wutr maimakon kai raka'a ɗaya tal aka ce kenan ka yarka a biyu sai ka tashi ka kawo raka a guda shine sai su ce mashi shafa'i da wuce ba duka ma'anarsa wuce ne a wata an fahimta to da su a wajensu ba a haɗa ba a yin raka uku malikiya zaman wutiri sai dai ka yi raka a biyu ka sallame sai ka tashi ka yi raka a guda amma manzo Allah ya ce mai son ya raka a wutiri da raka a ɗaya ya halitta dan raka uku ne kina yin raka uku gaba ɗaya ba tare da kin zauna sannan ki zauna ki sallah eh shi ne dama in za ka yi raka wutiri da raka uku gaba ɗaya ne za ka yi sannan in za ka yi da raka a biyar su ma haka wanda ya kiyaye raka a hudu kafin a zuhur da hudu bayan a zuhur Allah zai haramta shi akan wuta ma'ana zai haramta shi akan wuta ba zai shiga wuta ba wa ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar yadda Allah ta tabbata a gare su kala yace kala eh tsahammaki da wanga kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace rahimallahu imra'an Allah ya rahams Allah ya yi rahama ga mutunan da salla arba'an qabla al-asri yayi salla guda hudu raka'a hudu kafin la'asar rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa abu dawud da abu dawud wa tirmidhi da tirmidhi wa hasanahu ya hasan hadisin wa ibn khuzaima da ibn khuzaima wa sahahu ya inganta shi sun ce hadisin yana da rauni tirmidhi ya hasan hadisin ibn khuzaima ya inganta shi da ibn hibban amma ibn qattani ya illanta hadisin sai da shi hadisin yana zaman yana ɗaukan matsayin hasan saboda hadisan da suke ba da shaida a kansa hadisin ali wanda ahmad ya fitar da shi da abu dauda tirmidhi ya hassana shi ibn hibban ya inganta shi da hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as wanda tabarani ya fitar da shi a cikin al-kabir da al-awsat da hadisin abin huraira a wajen abin nu'ayi da hadisin ummu salma a wajen tabarani a cikin alkabir kenan wannan hadisin na nuna rakowai guda hudu kafin la'asar wa'annan ba sa daga cikin rawatin da wa'ancan da muka zano duka ba a kawo wannan ba la'asar ba ko a'a suna daga cikin sunnoni ne na nafiloli wa'anda laisa laha martabatar rawatib ba su da matsayin rawatib din nan a wajen falala da kuma kiyaye su ibn al-qayyim yake cewa amma al-arba amma al-arba qabla al-asr amma raka'a hudu kafin la'asar falam yasihha falam yasih anhu sallallahu alaihi wasallam fi naqliha shay'un min al-ahadith bai inganta daga manzon Allah ba ciro wannan wani abu wanda yake magana akan wannan daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kal yusalli fi nahari 16 raka'a cewa a ini yana yin sallolin nafila goma sha shida ba a samu wannan daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko wanda aka samu goma ko kuma sha biyu ibn qayyim yake cewa naji shekul islam yana inkarin wannan hadisin yana tunkuɗe hadisin sosai har ma yana cewa maudu'un hadisin ƙarya ne sannan ya koro hadisin abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an salla arba'an qabla al-asr qala yace qad ikhtalafa fi qad ikhtalafa fi hada an yi sabani a cikin wannan ibn hibban ya inganta shi wanda ba shi ba kuma sun raunana shi ina hadisin aka ce yana yi wa aiki da shi saboda waɗannan shawahidin da suka zo kuma ana iya karɓan sukan da aka zo da ita a cikin hadisin mana raunin shi bai da tsanani ana iya yin aiki da shi a cikin fada'ilil a'mal ayyuka waɗanda suke na falala anan za mu dakata subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh